من الله ورسوله أن يهدي لغا أن يبان بلد لأقا لمزان الله زوا غا وأندا suke mushrikai duk wanda kuka yi alkawari da su yanzu ma an warware na alkawarin ba ku ba su Allah ubangiji haka yi musu da haka aka yi haɗuri da kowa ya kama gabansa surar ta ci gaba da magana ta ci gaba da faɗa tana ta yi har zuwa inda aka zo a nan wajen magana ake yi akan munafukai da irin abubuwan da ake su da ya wani abdar da abbas da zai ba wa hannu ba yana cewa suratu suratu tauba bata bushe ba tana ta wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum yace sai da muka zaci kowa daga cikin mukatun a gaba sai an faɗi mummunan halinsa kuma yanzu idan ba za mu yi wa kanmu yaudara daga farkon suratul tauba zuwa yanzu zai yi wahala a ce wani daga cikin mu nan wajen ko kuma wasu da yawa daga cikin mu a nan wajen ba su inda aka tabo halinsu da ɗabi'ar su mara kyau ba ni dai an taɓa halina da ɗabi'a ta mara kyau Allah ba ya ce shi ba ya gani an taɓa amma ni ne na ji da lalle wannan na san ni an kamo ni a haka to haka alƙur'ani yake domin wanda ya bar wancan magana ta farko Abdullahi ibn Abbas ne ya wata zama sai da Abdullahi ibn Abbas habrul umma so so da haka abin yake don haka akwai wannan shi ne imani wanda zaka ji ana ambace a kamar da nake gaya mana in aka lissafa abubuwa guda biyar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dukkanin su suna baka ijabiyya ijaban kaje an amsa ka zama ijabiyya to wannan abu ka tabbatar da cewa kana da barkarka a ce annabi mai haƙuri ne annabi mai yabiya ne annabi mai kaskantar da kai ne tawaru ne annabi mai kyauta ne annabi mai sada zumunci ne sai ka zo duk wanda annabi mai hakuri ci ayi ayi ba ne ayi ina hakuri ba ki gogo ina da kawai annabi mai kyauta ne ka san yadda annabi yake kyauta kuwa mutum ne ba zai zo fa wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ba shi da abin da zai ba shi maza Allah sai musa dai ka ciwo ba shi ba shi ba kai wannan ba a ce a tarihi masu kyauta ba taɓa samun mai wannan kasa da rahima maza Allah to kaga wannan kenan sai ka ce a ayi ma yana da kyauta a ce maka annabi ne ya biya ne kace ni ma ai ko lokaci kaza da ware mun kaza ai hakuri kawai ne ya yafi kawai da kai shi akwai bambanci tsakanin hakurin manzon Allah da naka hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hakurin ne yake rigar daukan mataki amma kai dan wajen ka dauki sababi kai wannan an kira da tawon unguwa an kirawo manyan gari da surukanka da yarinka ana zama ta hakuri daga can ba sai ka sai to kun dai sa'a da ba dan albarkaci suwa da ba da ba zan hakura ba amma dai na hakura to ba ba irin hakurin Allah ba ba shi ne aka yi kitso ba to sai da an gaya maka wannan so haka duk lokacin za ka kara cikin alkurani ana ta faɗa kai san san da za ka yi sati a ayi wannan ayi ba da mu ake ba ayi da za a yi suratul tauba a fara da cikin ƙarshe har a kai ta har ƙarshen ta ba ka ji da aka saba ka ba ciki ai wannan ba shi ne alamar farko na cewa kana da matsala shi ne ai su wannan Allah ubangiji da ya zo karshe sai ce mana to laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo ya zo muku min anfusikum kuma daga ku kanku ba wani bako bane ba wani mutum abu ne daban aka kawo Allah ba ne ba aka kawo dan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون da ashe za mu sanya annabi ya zama mala'ika ne to da za mu mai da shi namiji ne kuma wannan rikicewar da wannan rikici da wannan matsalar da muka sa musu din ita ce za mu sa musu ma in mala'ika ne kare Allah su da suka ce a me yasa Allah subhanahu wataala bai aiko malakar rasula ba Allah subhanahu wataala ya ce a kullu kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا da a ce a cikin wannan duniyar ko a ban kasa akwai mala'iku masu tafiya tsarin tsarin kawai kana tafiya ta da mala'ika ku tsaya ku gaisa tare da shi kamar yadda zan tsaya ku gaisa tare da kai wane ne wanda kuma zama ai mala'ika wa ne da zamani ba zama su ba da salama za ka ga mala'ikun ana ta ganin su suna ta yawo tare da jibrilu aminu li ahliha qadiman wa mika'ilu wal afu aksam mala'ika jibril ne da mika'il su da suke kaiwa da komowa a hidima a wannan garin sai da aisha ta gaba zan allah ya daɗe tare da wani mutum suna hira ta ce ya rasu da yau na gani ya ce kalbi ya daɗe da kai kuna magana ya ce kin ganci ta ce ina ya ce ci to ba ni ke tun kalbi ba ne jibril ba za a yi wasa haka nan kuma hadisi sai na kuma da isbara alaina da kuma shari bayan siyabi da sauran shafi ba su dari ba alaihi asar sabai wala ya alimuhu min na a hannun akashin hadisin me yace a tabbiri ma da sa'i kara ba wa wasu a cikin kan hujin biyu a tabbiri da alimu jibril ne zaura na aka yi ta hira da shi to haka suke kuma suna zuwa wani yanayi wanda na kama da wani ana magana ana cewa wata rana lokacin da aka je hudu wani mutum ya bi yana tambaya yana cewa mus'ab mus'ab yana bin wani yana ya ɗauka mus'ab da ubai ne sai da yawa suka haɗe da su cewa ana bin mus'ab shi ba mus'ab ba ne izini ba da wani haɗe da shi ya gane wannan ba san shi ba malaiku ne saboda haka Allah da ya tashi aikowa sai ya aiko manzo min anfusikum daga cikin kukan wannan min anfusikum din nan Allah ya kawo maganganu an kawo maganganu akan suwa ake nufi awon ƙarasa sarar ayat sai mu dawo kan wannan magana daga ja'akum rasulun hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunan azizun alayhi ma anittu abin da ni yake wahalar da ku to wannan abun gagararren abu ne ko ko mai nauyi ne ko ko mawuwayi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai sa ku wahala manzon Allah baya son wannan harisun alaikum mai kwaɗayi ne a gare ku wato duk abin da zai sa alkhairi a wajen ku za ku maza Allah yana kwaɗayin ku samu wannan alkhairi bil mu'minina raufur rahim shi manzon Allah raufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai ne bil mu'minina da mu'minai fa in tawallaw idan suka bijire bayan wannan abu da aka yi musu bayan wannan gata da aka yi musu fa qul ka ce musu to hasbi Allah ka ce to Allah ya ishe ni la ilaha illa huwa wanda babu wani ubangiji sai shi kadai alaihi tawakkaltu a gare shi ne ko akan sa ne kadai na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shi Allah ne shine rabbul arshi ubangijin al'arshi al'azimi haka dukkanin ƙura suka karanta shi rabbul arshil azim wato sifa na azim din sifa ne na al'arshi ne akwai wata riwaya wata kira a cikin cewa guguwa rabbul arshi da azimu wata an marwace ta daga a ibn kafir na guguwa rabbul arshi da azimu sai zama al'azimu din shi kuma sifa ne da rabbu shi ne rabbul arshi kuma wannan rabbu din al'azimu ne mai girma ne ko guguwa rabbul arshi kamar yadda dukkanin qur'an sun karanta shi ne ubangijin al'arshi wanda shi al'arshin nan al'azimi mai girma ne shi al'arshi wannan shi ne wannan fasarar aya daga ja'akum rasulu hakika manzo ya zo min anfusikum anan malamai suka ce min anfusikum daga kawunan ku ana nufin daga larabawa wasu kuma suka ce a'a daga muminai wasu kuma suka ce a'a daga jinsin ku na mutane ka muna da magana wasu ce daga cikin ku larabawa wasu suka ce a'a daga cikin ku muminai wasu suka ce a'a daga cikin ku jinsin ku na mutane kuma duk wannan abubuwan da aka faɗa waɗannan maganganun Allah Ubangiji ya faɗe su a Alƙur'ani ya nuna wannan ya nuna daga larabawa ɗin ya nuna daga jinsin ku na mutane ɗin ya kuma nuna daga cikin muminai ɗin idan Allah ubangiji yake magana a kai da aka ce daga cikin ku larabawa wanda mafi yawan malaman tafsir sun tafi akan haka daga cikin ku larabawa to sai ka cewa Allah ubangiji tun a suratul juma'a yana cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin al'ummiyi da dinnan to larabawa ne su ne waɗanda ba sa iya karatu da rubutu su ake magana a kai tsakanin kenan in an ce a cikin larabawa da aya da ta mata da haka sannan kuma allah ubangiji ya ba mu labarin lokacin da annabi ibrahim da annabi isma'il suke yin gini ɗaki cikin addu'o'in da annabi ibrahim ya yi sai ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ya ubangiji ka aiko musu manzo daga cikinsu waɗannan mutanen wannan yankin da muke gina a wajensu kaga nan ba ya nuna larabawa da yake magana a kuma Allah ubangiji ya nuna cewa alqur'ani nan da Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya sa shi da wani yare ba wannan ba da ba haka za a ce ba ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا يوم الشفاعة wato yanzu da a ce za mu sanya alkur'anin nan ya zama ma'ajami ne da sai suke ya ma'anar da bai mana ayoyin ba ajamiyun wa arabi a ajamiyun wa arabi ba ajalan labari amma yanzu tare kuma da mutumin da ya zama balarabe shi ne Allah subhanahu wa ta'ala masu gaya mana da zai yi kuma amin ala kalbi da tafiyin muslim bi lisanin arabiyyin mubin shi ne saboda haka sai ya zo musu da larabci to in a cikin larabawa ake magana a kai da kan ta abu rasulun min anfusikum daga cikin kuku larabawa to Allah ubangiji ya faɗa ya ce huwa da zai ba asali kumbiyina rasulan bin da zuwa ne ko manzo Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a labarin da Nabi Ibrahim yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ka aiko musu mazo daga cikin su shi yasa a cikin magana hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana da'watu abi Ibrahim wa bisharati akhi isa ni ne addu'an nan ta babana annabi ibrahim da yace rabbana wa ba'ath fihi rasulan minhum ya ubangiji ka aiko musu manzo daga cikin su to ni ne wannan addu'a ni ne wannan manzon to ina ce da rabawa ne kaga mun samu ayoyi da suka yi magana akan wannan sai a ce a to kuma akwai waɗanda suka ce a cikin mu'minai لقد جاءكم رسول من انفسكم ايها المؤمنون manzo ya zo muku daga cikin hukumu ne dan ma akwai aya inda Allah wani yake cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina in ba asabi rasulun bila kusatu alayhi ayati wa dhikra lil muttaqin kaga nan wannan ma Allah wani yayi magana akan yace laqad manna Allahu Allah yayi baiwa 'ala al-mu'minina da mu'minai in ba asabi rasulun bila kusatu ya aiko musu da manzo daga cikinsu kaga wannan kuma in an ce mumire ne to aya ta tabbatar da cewa mumire ne idan kuma an ce daga jinsi na bashariya wato jinsi na mutuntaka kuma shi ma aya ta zo wannan ta zo da wannan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi ni manzo ne gare ku baki daya وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا bamu aiko ka ba sai ka zama baki ɗayan jama'a mutane ne kai manzo ne akwai riwaya ta annabi da Abbas da take cewa wa bu'istu ila kulli ahmarin wa aswad da kowane da baki akwai irin wannan riwaya ta Abu Huraira akwai irin wannan riwaya ta Jabir bin Abdullah inda yake cewa wa kana nabiyyu يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ni an aiko ni da dukkanin mutane baki daya amma annabawa kamar yadda muke yawan maimaitawa kullum zaka ji wannan annabin an aiko shi zuwa ga wannan ina arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adi akahum huda wa ila samuda akahum salih wa ila madyana akahum shu'aiba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake magana wa qala musa li qaumihi wa qala isa ibn maryama ya bani isra'il amma manzo Allah قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فاكيد وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا saboda haka risala da manzancin annabi ya game baki ɗaya jinsi na mutuntaka don haka da kan ja aku rasulun hakika manzo ya zo muku ya ku mutane daga ja'akum rasulun hakika mutum ya zo muku min anfusikum daga cikin ku ku larabawa daga ja'akum rasulun manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku ku mu'minai daga madallahu ala mu'minai ba su ne rasulun ya musu daga haka kuma daga ja'akum rasulun min anfusikum wanda min anfusikum din nan akwai wata qira'a da Abdullahi bin Qusayf abdullahi bin usaid yana karanta ta da ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum manzo ya zo muku wanda ya fito daga cikin mafi tsadar ku mafi tsadar ku wato an fas daga annabi sai shi ya fi tsada a cikin ku wannan ma kira'ar a akwai ruwayar da ta nuna cewa manzan Allah ma an ji ya karanta shi da haka sai da Fatima ma ta karanta shi da haka sai da Aisha ma ta karanta shi da haka wasu kamar da Zarafshari ya kawo riwaya a cikin annan sha nasa ya ce wannan riwayar an karanta shi haka min anfasikum daga mafi tsadar ku sannan kuma wannan tana daga cikin abin da a cikin ilmin qira'a muke ce masa qira'a shadha mashhura wanda ita ake ce nau'i nau'i ne na kira'o'i shazozi nau'i nau'i ne daban-daban amma daga cikin su akwai kira'a shaza akwai madruja akwai kira'a shaza mutawatira akwai kira'a shaza mashhura to anan ba sai mun yi magana yawa da gare ba amma wannan ita ta shiga ciki ake ce mata kira'a shaza mashhura ta shahara sanadinta ya inganta zuwa ga wanda ya karanta da ita ne domin gaba shi amdari mu sani din nan yana ruwaito ta ne daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu min anfasikum din saboda haka qira'a ce an wace ta sanadin ta ya inganta zuwa ga abdullahi ibn abbas amma sannan kuma ma'anarta a larabci ta inganta domin akwai wacce za ka ji ma'anarta a larabci din ba ta ba da ma'ana ba amma mafi yawa ma dai ko da kira'a shaziya ta zo mafi yawa za ka samu ma'anarta din ba ta iya canzawa ba ta canzawa da ainihin abin da ya shafi larabci misali kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inni ja'ilun bil ardi da ta rubuta kan malaika ce inni ja'ilun bil ardi khalifa mutawatira qira'a wa idza qala rubuta kan malaika ce inni ja'ilun bil ardi khalifa bil qaf shadiya ai kaga da khalifa da khalifa ta ce ai ne halitta sai Allah zai so kaga wannan ma duk ba zai zama ya sha wannan ba a ji wannan ita ke ce mata qira'a shafiya amma mashhura ta shahara a irin wannan akwai wacce ba ta kai irin wannan shahara ba kamar irin su falyoma nuna jika bi badalika bi takuna liman khalfaka aya da falyoma nuna hika bi badalika bi takuna liman khalfaka aya ba liman khalfaka aya ba ta karanta wannan amma da kaga duk shafi zikira a ne amma wannan mashhuriya ce daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma ya ce min anfasikum daga mafi tsadar mafi tsadar da taku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an zaɓe shi a cikin zaɓaɓɓu Imam Muslim Imam Ahmad da Tirmidhi da Abu Nu'aym dukkanin suna ruwayar hadisi daga wafilatu bin al-asfari radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah astafa kinanata min walad isma'il wastafa min kinanata quraishan wastafa min quraish bani hashim wastafani min bani hashim yace Allah ubangiji ya zaɓi ƴaƴan kinana kinana daga cikin ɗayan Ismail akwai ruwaya da take cewa inna la astafa min walad Ibrahim Ismaila wastafa min walad Ismaila kinanata awwali kinana wastafa min kinanata Quraysh wastafa min Quraysh bai yashi wastafa min Quraysh wastafa min wastafa min Quraysh bai yashi wastafa ni min bani Hashim amma wannan riwaya da ta fara da inna la astafa min walad Ibrahim Ismaila to wata ingantar wannan lungun iyalan kare a ƙa'ida ta hadisi amma wacce ta fi ingancin a cikinta ita ce wacce aka fara da inna Allah astafa kinanata min walad Isma'il wastafa min kinanata Quraysh wastafa min Quraysh bani Hashim wastafani min bani Hashim Allah ya zaɓi kinana daga ƴaƴan Isma'il a cikin kinana ya zaɓi Quraysh a cikin Qurayshawa ya zaɓi Banu Hashim a cikin Banu Hashim ya zaɓi شيء إن شيخ إبراهيم ياسين سواء قد اختير من كل العوالم أصله كما اختير واختيرت بذاك العالم حقيقة أنزى ديش أنزى بأسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك العالم لم تزل في دوائر الكون تختار لك الأمهات والآباء أبو سيدي كتوا بك بشي بيا مأيكين الله a cikin damirin halitta ba nan ake zaɓa maka iyaye maza da iyaye mata wato tun daga zamanin annabi adam har ya zuwa kan zamanin mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ne ya fi nagarta ya fi tsarki ya fi inganci ya fi zama lafiya ya fi zama mutumin kirki ya fi zama wanda za a iya cewa za a amintu da shi to shi ne yake zama kaka daga cikin kakannin a cikin zamanin babu haka saboda haka a zamanin annabi adam baki ya ba wanda ya kai annabi adam tsarki ba wanda ya kai annabi adamu daraja ba wanda ya kai annabi adamu martaba ba wanda ya kai shi bibiko sai aka ce to shi ne zai zama cikin tsawon sa annabi Muhammad zai kasance da ya haifi ɗansa bayan sa duk azabarin ɗan ba kamar sa shi ba da ya haifi ɗan duk azabarin sa ba kamar wannan haka aka yi tsaye har aka zo kan zamanin Abdullahi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam akhruj min sibahi wa inna ma kharajtu min nikahi ni ba a ban fito ta wani abu wanda yake zaman da ba na aure ba tun daga annabi adam har ya zuwa kan mahaifina dukkanin su aure da aka yi ingantaccen aure wannan hadisin a a ibnu jarir ibnu abi hatim bai haƙi a sunan a dukkanin su suna waitarsa da albazar suna wayarsa daga jafar bin muhammad jafar bin muhammad as-sadiq yana ruwa ya sa a wannan amma a wannan riwayoyin nasu akwai abin da ake cewa inkifa wato yankewa saboda daga kan imamu muhammad din muhammad bin baqir kawai sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza amma akwai al-hafiz ar-rawi hurmuzi ya ruwaya a wani littafin sai yake ce masa al-fasil bayna rawi wal wadi a nan wajen ya kawo wannan isnadin muttasili din daga kan imamu jafar bin muhammad shi yake cewa ushhidu ala abi annahu sami'a أباه أنه يحدثه يحدثه عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من صفاء من لدن آدم إلى مرأة ولدني أبي وأمي har zuwa lokacin da babana da mahaifiyata suka haife ni wannan islamin muttasimi ne kuma ma islami ne na ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam jafaru sadiq daga imam muhammadu bakir daga aliyu zainul abidi daga imam husaini daga sayyidina ali dan abi talib daga manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka haka yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ban fito a irin wannan abun ba na fito ne daga garantin aure tun daga annabi adamu har ya zuwa mahaifina saboda haka yake da wannan kira'a ta min anfasikum mafi tsadar ku shi ma ya kasance a haka a cikin wannan haka nan albazar da bayhaqi da ibn jarir suna bayan hadisi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu idan abdullahi bin abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa faja'alaha kiflayn faja'ala li fi khayriha qisman Allah ubangiji ya halicci halitta sai ya sanya ta kashi biyu amma sai sa a cikin kasan da ya fi kyau ya fi inganci wa zalika qawluhu ta'ala shine inda Allah ubangiji yake cewa wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimal ma ashabul shimal waɗannan fa ja'ala li min ashabil yamin wa ja'ala li khayra ashabil yamin sai Allah ya sanya ni ni ne daga cikin ashabul yamin ba abuta dama ni ne ma mafifici a cikin waɗanda aka sa mutanen dama ne yace thumma ja'ala al-ismayn atlasan fa ja'ala li fi ghayriha thalathan sannan ya tashi sai ya kasa waɗannan kashi biyu ya mai da su kashi uku nan ma sai ya sa ni ni ne a cikin mafificin su a cikin kaso na uku ne wa zalika qawluhu ta'ala shi ne inda Allah yake cewa fa ashabul maymana ma ashabul maymana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun sai ce fa ana min as-sabiqin ni ne kuma daga cikin asalin din da yake da yace mutanen dama da mutanen hagu da kuma waɗanda suka yi rayu ina ciki sannan yace da mutanen dama da mutanen hagu na zama ina cikin ɗan dama da yace da mutanen dama da mutanen hagu da wanda suka kusanci zama ina cikin masu kusanci yace sannan summa kasaba al-aflasa hawa'i fa ja'ala li fi khayriha famila yace da kuma ya kasa waɗannan kashi uku ya mai da shi a cikin kabila sai sanya ni kuma ni ne mafifici a cikin mafificiyar kabila وذلك قوله تعالى شيء أبا ويجدي يكيتوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم mafi girman ku a wajen Allah to wanda ya fi tsoron Allah sai ce fa ana akramu bani adam ala rabbi wa la bafa ni ne mafi girman ƴaƴan adam a wajen ubangiji da ba ba ne dama ya faɗa hadisi da musulmi yake riwaya daga Abu Hurairah yana cewa ana sayyid wa la adam wa la bafa ni ne shugaban ya ana tabbas ya ba kuma a ba ne yake ba labari ne nake ba ku eh haka ne sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka sai su gane a cikin mafi kiciyar kabila don na zama ni ne mafi girma ya ce sannan sun ma ja'ala al-qaba'ila wasu muqassama al-qaba'ila biyutan taj'ala li ghayri abaita kuma da Allah ubangiji ya tashi sai ya karkasa kabilun da ya mai da su gida gida sai ya sanya ni a gidan da ya fi kowane gida mafi alkhairi وذلك قوله تعالى شيء فقد أمر ربك سكينة سوى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت wai bakira ko fakira abinda Allah yake nufi dai kada yi domin inda ma adatul hasli ce a wajen malaman luga a wajen malaman nahu in aka ce inda ma wato gabaki ɗaya ne maganar abin da take nufi to sai a kawo magana a kai kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ma lan nusi ladin sabi wa lan tafi idza ma tawta ta'bira muta la ajin wa ajin wa ajin sallallahu alaihi wa tafi min ad-dami hadha Allah yajma inna was-sabilu ala da zai stazi maka ma'al muslimin san inna masalin wato kadai dai hanya da mafita to shi ma wannan abun ne haka ne wato kawai abun da Allah yake so ya nuna muku shi ne yana so ya tabbatar da cewa yana nufin ya tafiyar da dauka da kazanta da datti da najasa da kafirci da munafurci da duk wani abu mara kyau da bi'a mara kyau ya fitar da ita daga gare ku ya arabe shi da ni sallallahu alaihi wasallam wa yubahirakum ya tsarkake ku tafiyar tsarkakewa sai maza Allah ce a ana wa ahlu baiti mutahharuna min dhunub yace dan haka dalilin iyali gidana dukkanin abun tsarkakewa ne daga zunubi saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce min anfasikum dinnan mafi tsada a cikin ku to shine shine ne shi misali cewa ka ihtira min muftari muftari ummi an zaɓe shi daga cikin zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun larabawa su larabawa su ne zaɓaɓɓu shi kuma ba za a sanar da shi aka zaɓa fiye da kowane wanda aka zaɓa a ciki sannan kuma wannan a sassara a matsayi kenan da ya zo sai ya zo a yanayi da sifar da babu wanda zai tushe bar a wajen wannan saboda hatta waɗanda ba su imani da shi ba in an ce ku babu labarin annabi muhammad ai ga tattaunawar gira albara da abu su yamma bukari ya kawo a sahihin ɗinsa ba ba yadda ba yi ba amma ya ce bai iya labar wata magana daga waje na ba kun taɓa tuhumar sana ƙarya ce a bai taɓa yi ƙarya ba to ba na tunanin cewa mutumin da bai yi ƙarya a zantukansa da mutane ba zai yi ƙarya da Allah a cikin yan uwansa da kakarinsa akwai wanda ya taɓa yin annabta ko da awar annabta ko wata sarauta aka ce babu ce da akwai da sai ce gane gidansa yake yi ba waye suke bin sa mutane manyan gari ne ko kuwa ƙananan gari ce a ƙananan gari ne ce haka dama mabiya annabawa su kun taɓa ganin wanda ya shiga cikin al'amari da daina suka ce a'a ai babu yadda za su sirra ce ai haka imani yake in ya shiga cikin ƙoƙuwar zuciyar mutum ba ya ji zan yi daina ba yaya yake yake tsakanin ku ko ki samu masa agoshi ce a wata rana gare ku wata rana gare shi yace to ai da ma haka al'amari yake har ka al'amari gaskiya yake har lokacin da Allah ubangiji zai daga ta yace to babu wata dama wacce na samu na cusa wata magana in ban da cewa da ni amma dai yanzu da mu da shi muna cikin wani dagaci muna cikin wata hujja ba ku san me Allah zai yi ba a tsakanin mu yace shi kawai magana da na iya faɗa daga wajena ya kasin ka iya ba to da ya za ka yi ya za ka ce me in za ka yi wannan da ka ce ba shi da kirki bayan ka san ɗan jari ne ɗaya mu shi da ayyukan da nake yawan gaya mana magana ba za mu so sana a isa abin da yake cewa ala ta'adar ta'adabuna kai bai su fi lawo an yi shatma kureshi wa rahama ba ba ba ba ki yana ala ubangiji ke kautar mun da zaki da kureshawa suke mu da tsimo da suke mu yace ya shi tun mu da muzammama wa ala muhammad suna zagin zagage ne wanda ake zargi ni kuma muhammadu ne abun yabo ne abun gonewa saboda haka ya zaka zama zagi ne dai gare shi saboda haka babu abin da za a iya yi saboda haka min anfusikum inda da Allah ubangiji ya gaya mana a nan yana nuna cewa idan kun ɗauke shi daga min anfusikum daga cikin kawunan ku ku larabawa ayoyin alƙur'ani sun tabbata mana da haka in mun ce daga cikin ku ku mumine ayoyin alƙur'ani sun tabbata mana da haka in mun ce daga cikin ku ku jinsin mutane ayoyin alƙur'ani sun tabbata mana da haka in mun ce min anfusikum daga mafi tsadar ku riwayoyin hadisi sun tabbatar mana da cewa shi ne mafi tsadar mu sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka azizun alaihi ma aliktu wannan ma din nan da ta zo a wajen nan mafi yawa malaman iraq na aya sun ce ma din masdariya ce wato ma'ananta shine ma aliktu wato azizun alaihi anatukum wa anarku tana zama buwayayya gagararriya abin da ba a wasu abubuwan da baya so kenan yanzu kun shiga damuwa al'adat wahala Allah subhanahu wataala yana cewa walau sha Allahu la a'adatakum da Allah yana so da ya wahala da ku zalika liman khashiya al'adata minkum wannan yana daga cikin wanda ya tsoron wahala daga ciki saboda haka abin da zai wahalar da ku ko ya takura ku to wannan abun gagararren abu ne manzon Allah baya so za ka ji manzon Allah saboda baya son wannan abu abubuwa da yawa manzon Allah zai yi sai ce wallahi bari in daina dan saboda kan abun ba ka zama tilas a kanka ko laula ana shuka ala ummati la amatu bisiwaki ba a kulli hudud aw ma kulli salati da ba dan kan da tsanantawa al'umma ta ba da na umarce su da yin asuwaki a tare da kowace alwala ashe wani kar ya zamanto ya tsananta wa al'umma shi yasa yayi ne yi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya fito sallar tarawih da na farko aka zo aka cika masallaci ya fito rana ta biyu aka cika masallaci ya fito rana ta uku a wata riwaya a wata bayan an ce na kuma bai fito ba amma a wata bayan an ce na ta fito ya fito a na uku nan ma aka ƙara cikawa fiye da kwanaki da suka gabata rana ta hudu sai bai fito ba suka ce masa ya rasu Allah ga mutane sun suna ta jiran ka fito za a yi sallah amma mun gaba fito ba ya ce wallahi ko ina son fitowar amma ba na so ne da fito don ta zama tilas a kan ku ka ji wannan magana ba za a ya zo yana faɗaitarwa a kan aikin haji wani mutum ya ce bi shekara kake nufi a je hajji ya manzan Allah sai ya ce a inda mutum ya samu dama sai ce amma wallahi da kuntu na da wajen barci. Dama, da shiga kula na ce eh ba, da ya zama tilas. Ki shiga da an yi kowa ma biyan da zai shiga. Ba ba sai ce kawai shiga da sai gane saboda tausayi ba ya so ya zama wahala. An zo ana jiransa a sallar isha'i aka zo aka zo da hadisin Anas. Ta hannun hadisi, ita mazo sama da an zauna ana raddani har ana da iya aka wani yana kada ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice amma wallahi innahu la waqtuha wala ana shaqqa alaikum yace kaga wannan lokacin ko sallar isha ina shine ainihin lokacin da kawai ne ba na so na san za a gare ku da ba ku shi da sai ayi da zara ayi sallar magariba kuka tafi cikin da abinci an ana da zuba ko tsuga wai ba sai ka gara cikin sallar isha eh isa kana wannan kan da da a kwanta a tashi din ayi bacci a lokacin ake so a rika shi ne ainihin isaci ne lokacin dan dai ba na so da sarrafa mu irin wani abu da an shayi haka ba za mu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne abin da zai wahalar da mu to ba za Allah baya so shi ne wannan min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bai kwadayin ku samu abun alkhairi shi yasa ma wasu ma malamai suka ce kamar ruwa da ake da annabi abbas yana cewa wai ma alitu azizun alaihi ma alitu wato shigar kuta baya so saboda ina za a wahala ina shi wuta ina ina ya kai wahalar shiga wuta babu to kaga sai ce to kuma harisu alaikum yana kwaɗayin kuma ku shiga aljanna saboda haka duk abin da za ku samu na alkhairi maza ba yana so cikin maganganun da maza Allah yake magana da Allah ya ce masa ba da saufa yuɗi ka rabu ka fatan ba da sannu ubangijin ka zai baka abin da sai ka ji ka yarda ka gamsu ya ce in ko sai na gamsu ne ba na so kowa ya shiga in da ɗan ta mazan Allah ne ba magana ka rika jawo wa hadisan ka nabi kana jin mutane wuta ba a shi in ta mazan Allah ne kar mutum ɗaya ya shiga wuta yake shi ba ya shiga Allah ji dan mai wata masu inda suna ɗabi mutuwa. Ni yana cewa ina son samun su ne. Ya ce aljanna a cika ta tab da gasawa. Ina son suna da ruwa a yi musu wani aljanna su ne. Ba Allah ba ne ya ce da ke yi. Ya ce aljanna da gasawa. Shi ne nan. Ka wani tausayi ne nan. Duka ba ki ne rawa ya gaji su ne. Haka yake. To kaga ba za mu san sa ba ya so ya ga kowa ya shiga. wuta ya fi son kowa ya shiga aljanna hadisu alaikum kenan bil mu'minina shi manzon Allah da mu'minai raufun mai tausayi ne daga arrafa rahimun mai jin kai da shi daga arrafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne wanda wannan sunayen malamai sun ce babu a cikin annabawan Allah kan baki ɗayan su wanda Allah ya haɗa masa suna guda biyu nasa in ba manzon Allah babu annabi Ibrahim Allah wani ya ce masa inna Ibrahim la Allahu halim halim suna Allah ne amma Allahu baya da su suna haka yake to wannan kuma amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa rahufun kuma ya ce masa rahimun هذا يبقى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه الاسره من بعد ما كان تزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف يوم ده من زال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم kuma Allah ne da uku rahimu ya ɗauka ya bashi yanzu na cewa malam Muhammad na baka sunana da babana yake ce mun zaki dai ba zai ce mun zaki sai a sai a hada ba wanda ya sai hada ina ce suna na da mace to Allah ubangiji shi ne sunan nasa ne da uku rayu ne yace manzo Allah kai ne da uku sai a ba sai a ba kuma da wani dan wani ciki ya ba mu shi ne mai bayarwa ya bashi rabu rahim mai tausayi ne jin kai ga gobe to amma ana wajen biyu شيخ الاسلام شيخ ابراهيم ياس a cikin tafsirin wannan aya sai ce to amma akwai bambanci tsakanin mukamin uluhiyya da kuma mukamin ubudiyya da Allah ya ce wa annabi Muhammadu Rahufur Rahim akwai bambanci na yadda manzon Allah yake yin nasa akwai kuma bambanci na yadda Allah yake nasa yace bambancin shine gashi kamar haka da Allah ya tashi sai ya ce inna Allah bin nasi da Rahufur Rahim shi Allah ga mutane rahukun rahimu amma manzon Allah kuma bil mu'minina yace shi kuma bil mu'minina ga mutane da rahukun rahimu sai ce saboda haka rahamar Allah ita ce mai jazbowa ita ce aljaziba ita ce ke bizgo mutum daga cikin mutane ta ɗauko shi ta yi masa jin kai ta yi masa tausayi sai ta miƙa shi ya zuwa ga rahama da tausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yake nufi da da haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne mai jin kai ne da nassin alqur'ani Allah ne ya bashi wannan su kuma sannan kuma mai jin kai mai tausayawa a gare wannan tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa manzon Allah baya so ya ga wani ya shiga wahala kamar yadda muka faɗa haka abu mai yana tausayi yana tausayi a ta dabbobi ya zo ya ga waɗansu mutane suna tsaye a kan suna zazzaune a kan dawakai suna hira ya ce in wucewa za ku wuce in kuma hira za ku kusa ko don waɗannan dabbobi ba a ɗin su zama kujerun ku ba abdullahi masu yana gaya mana hadisi da abu dawud yake waya da wajensa ya ce manzo Allah ya zo ya ga wani gidan tururuwa an kone shi ya ce waye wannan ɗan yana yi suka ce mu ne ya rasu da su ce la yu'adhibu bin nar illa rabbuna ba mai yin azaba azaba da wuta sai ubangijin wuta kan alƙawura su da wuta ya hana wannan abu sannan an dawo wajen yanka ba za a yi cewa inda da aka taɓa insana na kun shi za a zan ba su kita wajen zama su ba su kita wani hidda a hukun shafa ta hukun da ya da bai haka ba za ma sanar sanar ya ce Allah ya kyauta ya wajabta kyautatawa a kan gobe in za ku kashe abu kyautata kashewa in za ku yanka abu kyautata yankan ɗayan ku ya je ya wasa wukarsa dan in abin da zai yanka din ya zo da ya dirza ya dirza ya sauri ya yanka shi dan ya huta ba sai ya ji ciwon ciwo ba kafin ya kashe shi haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib yana bayana mana wani hadisi yace manzo Allah ya goya ni a bayan dabba muna tafiya sai yace zan gaya maka wata magana ya fito ya gaya min wani magana ya gaya min ya gaya min yace kuma ba zan taɓa gaya muku maganar ba su kani ba abin da ya raba Allah ya gaya mu ya gaya mu abin da zai sai shi mai gaya mu dan da yace muku manzo Allah yayi sirri ne yace muka tafi muka shiga wata gona ko ko wani lambu da cikin lambunan ansarawa ina tsayawa a wajen sai ga wani raƙumi ya taho da gudu yana zuwa ya fadi gaban manzon Allah yana hawaye manzon Allah ya sauka ya rika goge masa wannan hawayen nasa sannan ya tsaya ya tsaya ya saurare shi ba za ka yi kira ya ce ina ma'abucin wannan rago ne wani matashi daga asara ba ya ce ga ya rasu ba ya ce karar da ya kawo wajena ya ce ka ci gaba da bautatar da shi kana sa shi aiki sanda yake da karfi kana ba shi abinci yanzu dai mai yadda sai ka kare shi ko dakatar da shi don baya iya yin aiki da yake maka da dan haka sai ka bar shi baka ba shi abinci shi yasa shi kuma yanzu yayi wannan kiwo shi yasa yake hauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka dau alƙawarin zaka zauna da shi lafiya ka ci gaba da yi masa abin da ka saba yi masa yace na dau alƙawari ya Rasulullah ya ce kai kuma ka zama raƙomin kirki wala na fakiru kana sa'ban kai kare shi jama'a da mu da ashaka zalika ta kafi badal fasu haka saboda haka wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya sasa da tsakanin su wannan tausayi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda irin wannan tausayi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kabbara sallah amma ya jiyo kukan yaro a baya ya sassauta sallah ya ce wallahi ina shiga cikin sallah da ni da zan tsawaita a cikin ta amma sai da ji kukan yaro a baya a bayan sabu na san irin ɗaukar hankali da kukan ɗaya ke yi ga mahaifiyarsa shi yasa sai in sassauta sallar don kar ya zama na na kafurata saboda me tausayi na maza ba shi ne yake faɗa da cewa idza amma ahadukum nasa falyukhaffif fa inna fihi as-saghira wal kabira wal dha'ifa wal qawi wa dhal hata wa idza sabba li nafsi falyukhaffif ma sha idan dai mutum ya saba ga mutane to ya sassauta saboda cikin masu bin sa akwai babba akwai karami akwai mai karfi akwai mai rauni akwai mabucin bukata wani yana san kana sallah yana ta tunanin yanzu ba akwai ka wata kila ya kafa wani tarkonsa yana jira a yi sallah ya samu mai addu'a ana ya bashi sa'a kai kana da doguwar sallah can wancan abu yana ta wanwarewa yana ta amma kuma da yana magana ba za a sallar sallama a cikin wani cikin hukumu da wani cikin sallah mutane sun taba kawo wa kara wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa wa mu'az bin jabal ko ne ba mu na taba kawo kara sa wajen maza Allah suka ce maza Allah mu mu'az za mu gaya su suka ce min duk wasu da ake mana mu'az yana daga cikin makaranta alqur'ani kawai da ya kuɗe ba da ya mace ki sai gawa kai sai zubawa ba za ta ce kai wa kada da su sauta kada ka zama mai kore mutane ka zama masu haɗa su addinin nan sauƙi ne inna dina yusuf ولن شهدت بنا احد الا غلبه فصدقوا وقالبوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروعه وشيء من الدلجه الدين لنا مسلمين با wanda zai nemi kere da addini sai addini ya rinda shi saboda ku sassauta ku nemi kusantar da mutane ku nemi taimako bil ladwati war rauha da safiya da mai zo shi min dulja da wani abu na yankin dare shigowar dare wannan duk in kana lalata ka tausayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka wallau idan suka fitire to to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da da wannan dinsa jin kansa lalle abu ne wanda yake mai faɗi wanda darasi ne guda mai zama kansa wanda har ma muna a in ba a manta ba muna ba da wani abu topic na tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama baki ɗaya ma ana iya kan ɓaci shekara guda ma duk wajen bausu da mawulki ma za ka ga abin da ake tattaunawa kenan tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ne ya ba haka bil mu'mini da wa kurai wanda abin da muka gani aka rubuta aka faɗa da wanda aka ruwaito har yanzu akwai abin da ba faɗa ba ma da Allah ya ce su mun da akwai tausayin sa da dukkan sa wanda har yanzu ba wanda ya san shi Allah ne ga ya san ko ko kana tunanin za ka kewaye duk abin da Allah ya faɗa in ka wallau ya ce to tun da kana tausayin kana jin ɗansu فإن تولوا إن سكبت لي وقل كتي حسبي الله ألا يكشي لا إله إلا هو وتبارك وتعالى عليه توكلت أغريش تدوغا دعوة الله ولكتي يا غيا ومزا الله صلى الله عليه وسلم أكد سوى يدوغا الله يا أيها النبي حسبك الله ألا يكشيك wannan dogaro ga Allah din nan Allah yana ba mu labarin halin annabawa kenan annabi hudu عليه الصلاه والسلام وكان يدعو به توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها أنا الذي هو ما أنا يراه الأمان واتلو عليه نبع نوح إذ قال لكم يا قوم إن كان كبر عليكم مقالي وتصديق آيات الله وعلى الله توكلت لعل ندوغرا لأن ما من أمان أن نبع ما باقي سيأتي وما لنا ألا نتوكل على الله وكان هذا رسول الله ونسلنا على ما عليه والله لا يتوكل saboda haka haka wannan duk annabawan Allah masu dangana al'amarin su zuwa ga Allah ne kuma masu jingina al'amarin su masu dogaro ga Allah ne dogaran nan da Allah shi ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ta buka dogaran nan da Allah shi ne yasa manzon Allah ya je Hunaini aka karba sai ya rika cewa an nabiyyu la kadhib ala du'a'i dukkani ba dan ya kafa da Allah ne ya san ba wanda zai kai shi kasa tunda Allah Ubangiji ya ce ina tare da kai a cikin da kake kuma kana tare da taimako na kuma na ishe ka ya ayyuhan nabi hasbuka saboda haka kuma hasbi Allah ka ce Allah shine ke la ilaha illa huwa wanda ba wani ubangiji sai shi alaihi tawakkaltu akan sa kai na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi al'arshin al'azim mai girma wa huwa rabbul arshi shine ubangijin al'arshi al'azimu kuma shi Allah din shine al'azimu mai girma waɗannan riwayoyi wanda muke magana a kai kamar da nake cewa al'azimi shi haka aka tafi al'azimu ibn ruhaisi yana karanta shi haka riwayar an rubuce ta daga abdullahi ibn kasir ina ganin darasin dole sai dai sai a nan wani insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu za mu tashi a farkon suratul yunus amma za mu za mu dan yi summarizing abinda suratul tauba ta kunsa a cikin mun gaba kuma sai mu tsallaka sai mu shiga yunus insha Allah ta'ala alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da kai wannan sura da muka kawo a kan dokokin ubangiji mun fara karanin talata 25 ga watan ramadan shekara ta 2029 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara ta 2018 lokacin da fara ta da kuma wannan lokacin da ba da hukar kammala ta daidai da ɗan ƙasar da yake kawo corona. na sannan akwai dokta akwai mutane suna kan magana kan al'asar education foundation ba ku da kilo yadda ya kamata na shiyo ku daidai kun sa shek kun sa rekta amma ba ku sa wani ba sannan masu sufi kuma a yadda shi ko rubuta ne amma ba a yadda tarki ne kuke rubuta shi ba ana rubuta shek kana wani sai gwamna kana wani jafar kuna wannan shi ne tarki ne ko kin akwai mutane da suke ka bibiyar ku ne sun ga wani abu ba haka ba suna tattara mu suna makaman mutan wannan da Allah sai ta kai a gyara insha Allah Allah ga mata lamura ko a yi amfani da wannan dama ta yau akwai babban aminin ku babban malamin mu shi Abubakar Ibrahim Karanci wanda yau ne goma ga watan ramadan da cikin shekara ne daidai da kuma domin gabatar da addu'a ta musamman a gare shi insha Allah assalamu alaikum kuma dama yau goma ga wata yau ne ranar da maza masu ba da sinama da fitar da wani ya za shi kasu wanda aka yi sana'a da shi ba haka yau ne an toke da kuma daga nan saboda insha Allah ta'ala saboda haka addu'o'i za su karɓu karɓu ne insha Allah a wannan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa kadhalika ala mursalin
آمين.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا آمين.
قوة إلا عفو جل وعلا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا وصلاتك الدنيا وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا واحيتنا ومن حولك منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تدع مفزعنا في عافيتنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا ولا يحرمنا اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اعطيته ولا مريضا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره ولا دينا ولا لا فيها سواء الا قضيت يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين.